بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala ya sake haɗa mu wannan safiya ta lahadi 22 ga watan sha'aban shekara ta 1437 da hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga Makka zuwa Madina wanda kuma shine 29 ga watan biyar na shekara ta 2016 na lissafin miladiya yau bi idinillahi ta'ala za mu dora inda muka sa a karatun mu nasirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na so a ce mun gama yau din in Allah madaki ya sare don haka zai fi mani da insha Allah ko dole mu gama ta sai a rage surutu a wannan bangare na wannan karatu na sirar manzan Allah sallallahu Alaihi daga wannan littafi na abulhik al-maktum za mu tashi kan baiti ne ko da yake cewa wa kana a haƙƙan nasi bi ƙaulil farazdabi kuma manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama shi ne mafi cancanta da baitocin nan ko baitin nan na farazdak da yake cewa yugdi haya'an wa yugda min mahabatihi yugdi haya'an wa yugda min mahabatihi fala yukallamu illa hina yabtasimu yana rintsa idanunsa haya'an saboda kunya shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa yubba min mahabatihi kuma ana rintsa ido shi ma saboda farjininsa fala yukallamu don haka ko magana ba a iya masa illa hina yabtasimu sai an ga yana murmushi idan an ga yana murmushi to dama sai ta yi masa magana amma aka ga bai murmushi ba to ana saurarawa saboda kwarjinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba a cika sa masa baki ko a masa magana in yana magana wannan shine sifar da faras da yake gaya ma wani mutumin to shine shi mai rubutun ne yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi yafi cancanta da wannan da mun san faras da yana cikin shu'ara'u daular abbasiyya ko mawakan zaman daular abbasiyya bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokaci mai yawa to amma tunda ya faɗa ne akan wani to magana kuma mai muhimmanci ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya dace da siffantuwa da wannan sifa cewa saboda kurjininsa har aka yi shiru ba a yi masa magana annabi sallallahu alaihi wasallam mutum ne mai kurjini inda mun san me ake nufi da kurjini to ya ci gaba yake cewa wa kana a'dala nas annabi sallallahu alaihi wasallama shine mafi adalcin mutane babu wani mutum da ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama adalci sannan shine mutumin da yake wa affahu mafi kame kai daga neman ko kwallafa rai ga abin da yake na duniya ne yana da afa shine da kame kai mutum ya kame kansa ko daga abin duniya ko daga duk wani abu da zai zubar masa da mutunci wa asdaqahum lahjatan kuma shine fi kowa furuci da gaskiya duk wani dan adam mai bude bakinsa ya faɗi gaskiya to bai kai manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam sannan wa a'zamahum amanatan shine yafi kowa har yanzu a cikin mutane rike amana yafi kowa rike amana wanda mun ga tun kafin saukar da wahayi gare shi al'ummar sama duk da basu yarda da shi ba ko da ke lokacin bai fito da saƙon da Allah maɗauki ma'ana Allah bai mai da shi manzo ba amma sun yarda cewa babu mutumin da ya kai shi amana har ake ce masa al'amin i'tarafa lahu bidhalika i'tarafa lahu bidhalika mujawiruhu wa a'da'uhu waɗanda suke maƙotansa masu zama da shi da kuma abokan gabarsa haka ne ko dukkan su sun tabbatar masa da wannan sifa ta cewa babu wanda ya kai shi amana wa kana yusamma qabla nubuwwatihi al-amin to gashi bayan kawo ya kasance ana kiransa da sunan al-amin tun kafin ma annabcinsa wa yutahakamu ilayhi fil jahiliyya kuma ana kawo hukunci zuwa gare shi a jahiliya qabla al-islami kafin musulunci ma'ana an ɗauke shi alƙali ana kawo masa ƙararraki na al'amura tsakanin mutane tun a zamanin jahiliya kafin a bashi annabci rawa at-tirmidhi an aliyin al-imam at-tirmidhi abu isa muhammad ibn isa ibn sawirata ya ruwaito daga ali radiyallahu ta'ala anhu anna aba jahlin qala lahu cewa abu jahl ya ce da shi inna la nukazzibuka mu ba kai muke karyatawa ba walakin nukazzibu bima ji'ta bihi kawai dai muna karyata abin da ka zo da shi ne to me aka kenan hmm? fa anzalallahu ta'ala fihim to a lokacin shine Allah madauki dangane da su ya saukar da wannan aya fa innahum la yukadzibunaka walakin adh-dhalimina bi ayati llahi yajhadun su ba kai suke karyata a matsayin sun ɗauke ka makaryaci ba amma abin da ka zo da shi ne ba su amince da shi ba to kuwa idan an yadda da kai dama an gamsu da cewa kai ba mai karya ba ne to ya kamata duk abin da ka zo da shi kuma sai a karba kamar magana sayyidina abubakar ne da aka zo masa da zancen isra'i ko da mi'raji dalilin da yasa ya zama as abin nan siddiqi da aka gaya masa yace shi yana gaskata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akan abun ma da yafi wannan nisa shine mai labarin sama wahayi da yake zuwa masa daga Allah kaga ta nan yayi fice ya bambanta da sauran mutane da zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce amma su azzalimai bi ayatillahi yajhadun ayoyin Allah suke musu suke ƙaryatawa wa sa'ala hiraqlu aba sufyan hakilus sarki hakilus ya tambayi abu sufyan hal tattahimunahu bil kadhib qabla an yaqula maqam shin kuna tuhumarsa da yin ƙarya kafin ya zo ya faɗi abin da ya faɗa din nan ma'ana kafin ya zo muku da wannan zancen cewa an masa wahayi kuna tuhumarsa da ya taɓa yin ƙarya qala la abu sufyan yace sam ban taɓa tuhumarsa da ƙarya ba kaga ya tabbata babu mutumin da ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam faɗin gaskiya bai taɓa yin ƙarya ba a rayuwarsa la fil jahiliyyati wala fil islam wa kana ashadda an-nasi tawabu'an shine mafi tsananin mutane tawabu'u tawabu'u shine kaskantar da kai da rashin daukar kai wani abu da girmama kowa wanda yake mu'amala da shi annabi sallallahu alaihi wasallam da yara kanana ma yana mu'amala mai kyau ya dauke su kamar manya yayi dan mizahi da su wanda wani shi yana ga kamar faduwa ce kasa ya tsaya ma a ce ya kula yaro shi yaushe zai tsaya yana wani wasa da yara annabi sallallahu alaihi wasallam yana yi kuma baka fi shi ba ko tabbas to ya kasance shine mafi tsanani wajen tawabu'u a mutane baki daya wa ab'adahum anil kibri anil kibri kuma shine mafi nisan mutane gaba daya daga girman kai nesa yake da wani yazo ya kwatanta shi da girman kai ko ya siffanta shi da girman kai sannan yace yamna'u anil qiyam lahu yana hana a tsaya a kansa in yana zaune kama ya fa'aluhu ko annan kama ya ƙomuna lilmuluki irin tsayuwar da ake wa sarakuna in suna zaune can da mutum can da mutum can da mutum irin yadda dai ake yi to ya ce ya hana wannan shi idan ya zo cikin mutanen cikin sahabbai in yana zaune wanda bai san shi ba sai ya tambaya wane ne manzon ne a cikinsu saboda irin bai taba ware wa kansa wuri zamu zo dai mu yana nan a ciki shi malamin ya ambata a ce ya ware wani wuri nasa da kullun akan wata kujera yake ya wata karaga ya zauna ana daukar fadanci sam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba haka yake ba to yake cewa wa kana i'udul masakin yakan je gaida marasa lafiya miskinai wani talaka wanda ba shi da wani abu Allah bai hore masa ba annabi sallallahu alaihi wasallam zai tashi ya je ya gaishe shi idan ba shi da lafiya wa yujalisul fuqara yana zama da fakirai wa yujibu da'watal abdi Allahu akbar kun ga wannan bawa wanda ba ɗa ba in ya gayyaci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko yace yana da wata magana annabi sallallahu alaihi wasallam zai saurare shi ko yace yana da wani abu ya gayyace shi ya zo ya gani ko ya zo gidansa ya ci abinci in yana da gida nasa na musamman ko yana da wata rumfa ko a gayyace shi haka a ce da Allah akwai wani wuri a gida a zo a yi musu sallah a wurin saboda a samu wuri a yi tabarruki da wannan wurin ana sallah a wurin duk annabi sallallahu alaihi wasallam ana gayyata sa yakan yi wannan abu wa yajlisu fi ashabihi ka ahadihim yana zama cikin sahabbansa kaman ɗaya daga cikin su gani ma'ana ba wani tamayyuzi ba wani abu da zaka bambance ka ce wancan shine wani wancan shine wani yadda kowa yake zama haka zai zo ya zauna a cikin su sannan yace qalat aisha aisha radiyallahu ta'ala anha ta ce kana yakhsifu na'lahu ya kasance kan dinke takalminsa idan takalminsa ya tsinke da kansa yakan dauka ya dinke shi da hannunsa shine khasfun na'al wa yukhitu thawbahu haka yake dinke tufarsa idan ta tsage an samu yar baraka yayi faci da kansa sallallahu alaihi wasallam sannan wa ya'malu ko na yana wa ya'malu bi yadihi kama ya'malu ahadukum fi baitihi haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yakan yi aiki a gidansa da hannunsa irin yadda ɗayan ku kan yi aiki a gidansa yanzu mafi yawan kuma ba mu aiki da kanmu komai sai a kira yaro zo kai wannan kwashe wannan dauke wannan tone wannan ƙasa gyara wannan annabi sallallahu alaihi wasallama komai da kansa yake sai wani ya ga dama zo ya taya shi in kuma aiki ake sai zo ya ce shi ma da shi za a yi shi yasa dole ka samu cewa sahabbansa suna girmama shi girmama da ba a taɓa girmama wani ɗan adam ba duk abin da zai kusantar da shi ga fifita kansa da girmama kansa da girman kai a tsakanin mutane ba shi da girman kai tun yana wata ƙafafa kamar shi wani abu ne wannan sai jahili annabi sallallahu alaihi wasallam baya wannan yadda ɗayan su yake haka yake a sannan shi wa kana basharan min al-bashar shi mutum ne kamar yadda kowane mutum yake yadda mutum yake abu haka shi ma yake yi ce mana basharan min al-bashar ɗaya ne daga cikin mutane bai mai da kansa wani abu daban wanda ba mutum ba yafli thawbahu da kansa da hannunsa yakan cire ƙwayar ko ƙwarƙwata ko wani abu a jikin kayansa ma'anar wannan malamai suka ce ba wai saboda akwai kwarkwatar ba amma yakan bibbi kayansa ya ga idan da wani abu da bai dace ba a wuri a ciccire shi asalin shine ma'anar karmar wannan yafli yafli shine tatabbu'u asiyab ka rika bin jikin tufafinka ko da wani abu da bai dace ba ka cire shi yawa amma annabi sallallahu alaihi wasallam kuma malamai da suka ambata bai taba yin kwarkwata ba wani saboda har wasu malamai suna cewa ma kuda bai taba hawa jikinsa ba saboda ƙuda yakan je wuri mai ƙazanta ne ya hau to shi kullum a ƙanshi yake babu abin da zai sa ƙuda ya sha'awar ya zo ya zauna a jikinsa kako ƙuda baka taɓa ganin sa a wuri mai ƙanshi ba ko sai wuri mai wari wuri mai datti wuri mai ƙazanta wannan wasu malamai da suka zo wannan wurin sun ambaci wannan magana sai ce wa yakhdimu nafsahu a wa yahlibu shatahu da kansa yake tatsar akuyarsa ko tunkiyarsa zai je tsuna ya kama hantsar ya yi tatsar da kansa ya kawo nonon a sha shi ba wai irin mutanen za a ce komai yana da yaro je kai kaza kai je kai kaza kai je kai kaza har yaro ya ji cewa an nauyaya masa aiki annabi sallallahu alaihi ba haka yake ba kamar dai dai faɗa a bayan nan basharan min bashar ka ahadihim wannan ba sifar da ta kai wannan bayani yadda zaka gane shi sannan yake cewa wa yahdimu nafsahu yana hidima da kansa duk abin da yake so zai wa kansa sai in wani ya ga dama ya ce bari ya zo ya taya shi amma irin mai komin wannan da komin wannan annabi sallallahu alaihi bai cika yi ba yana sanya abu zai tashi ya dauka da kansa ya je ya dauko rigarsa da kansa ya gyara wannan da kansa ya dauko asuwakinsa da kansa ya gyara kan asuwakin ya sa a bakinsa duk da kansa sallallahu alaihi wasallam sannan ce wa kana awfan nasi bil uhud a cikin mutane ya fi kowa cika alkawari ka yi alkawari da shi to ba a taɓa ɗan adam mai cika alkawari ba irin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa awsalahum lirrahim ya fi kowa sadar da zumunci babu wani ɗan adam da ya kai shi sadar da zumunci arrahim asalin rahim an kira ta da wannan suna ne saboda tana da alaƙa da mahaifa domin mahaifa ita take haɗa mutane wane kanin wane ne wane wan wane ne wane dan wan wane ne wane dan kaza ne me ya hada su haihuwa ce ta hada shi sa ake kiran abin nan sadar da zumunci ake kiran sa rahim domin sunan mahaifa kenan to babu wanda ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sadar da zumunci babu wani daga cikin ƴan uwansa da annabi sallallahu alaihi wasallam baya kula shi ya kai masa ziyara ya aika masa abu kaza ya aika masa abu kaza in abinsa ya tashi a yi da shi a sa ya sa baki haka manzo Allah sallallahu alaihi wannan shine sadar da zumunci mun yanzu ne sai ka ga wani da shi da wansa ba ruwan kowa da kowa wani ba abin da ya hada su ba ziyara ƴaƴansu ma ba san juna ba ba a kusanta juna ba a koyawa ne wannan dan uwanka bane ka rika zuwa kana gaishe shi musamman zamanin yanzu da kowa yake da wani abu da ya shigaltar da shi waya wani ya ɗauka ya buga wa ɗan uwansa su gaisa wahala ce da ita wannan duka ba hali ne mai kyau ba mu ɗauki hali irin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa a'zamahum shafaqatan annabi sallallahu alaihi wasallam shine mafi girman mutane wajen tausayi wa ra'fatan haka dai da tausayi da jin kai wa rahmatan bin nasi da rahama ga mutane ya fi kowa tausayi ya fi kowa jin kai ga mutane duk abin da zai wahal da mutane baya su azizun alaihi ma anittum haka Allah ya wasafta shi a cikin alkur'ani ma anittum duk abin da zai kuntata muku ku ji wahala ku ji takura ku ji tsanani azizun alaihi to babban abu ne a gare shi mana baya son sa ahsanun nasi ishratan wa adaban shine mafi kyawun mutane wajen zama kyan zama zamantakewa ta yau da kullum cuɗanya cuɗani in cuɗe ka shine ishra musamman ana faɗin wannan dangane da zama da mata duk duniya ba a yi ɗan adam inda ya fi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam iya zama da matansa ba su matan suna ba da labari babu wanda ya kai shi kulawa da mace da damuwa da ita da kuma ba ta haƙƙinta da zama mai kyau ba za ka ji an ƙosa da shi ba mutumin da za ka zauna ka ce ka ji matarsa ta ce ita ta gaji da shi ko har a yi masa yaji har a ce aje a kai ƙara har a je gun alƙali ba taɓa yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan saboda a ce wai an gaji da zama da shi babu ai wannan shiga uku ne dama a ce ma ga wata mata ta ce ta gaji da zama da manzo Allah ku duba sauda lokacin da ta girma annabi sallallahu alaihi wasallam ta fahimci yana mata yana daukar take-taken kamar zai sake ta da bayan an aure Aisha sai ta ce a'a in dai wannan ne ita da ta zauna ta zauna a kira ta matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi mata da a ce an sake ta da haka kwanan auren ma ta dauka duk ta ba Aisha kyauta ita dai tana nan matar manzon Allah sunanta kenan har ta mutu ana kiranta haka ko ko har yau ana kiranta ko ummul mu'minina sauda da haka babu mai taba cewa ya zauna da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ji wani irin yanayin zama da bai masa kyau ba wa adaban haka yake wajen ladabin zama wa absatan nasi khuluqan yafi kowa yalwar halin kirki mana asalin bisata nan ana nufin sauƙin hali har yanzu simplicity mutum ne wanda ya fi kowa sauƙin kai sallallahu alaihi wasallama to haka wajen ɗabi'arsa kowa zai ji daɗin mu'amala da shi da hulɗa da shi ab'adan nasi min su'il akhlaqi shine mafi nisan mutane daga mummunan hali da mummunan ɗabi'a lam yakun fahishan wala mutafahishan shi ba mai alfasha bane a ɗabi'arsa ba kuma mai takallufin ya aikata alfasha bane shine ma'anar wannan fahishan bi tabi'ihi mutafahishan yatakallafuhu shine ma'anar abu kun gane nan can ma'ana asalinsa ba a gina shi akan nan alfasha ba irin yadda muke faɗa da Hausa ba yanzu bahaushe in yace alfasha yana nufin zina ko kuma haka a larabcin aka ce alfahisha ana nufin zina amma in an ce alfuhshu to da baki ne maganar baki ne magana ma'ana mai mummunan baki mai yawan zagi da sakin bakinsa akan mutane da rashin ladabi a baki shi ake nufi da alfuhsh mai dankwala a shari'a mai maganganu marasa daɗi ga mutane to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bi tabi'ihi lam yakun kadhalika wa kuma kadhalika lam yakun yatakallafu dhalika shine ma'ana in an ce laysa fahishan shine bi tabi'ihi a ɗabi'arsa ba haka yake ba wala mutafahishan kuma sannan ba mai takallufin ba mai kokarin ya aikata haka bane an fahimci bambancin fahish da mutafahish sannan ce wala la'anan annabi sallallahu alaihi wasallam ba mai yawan tsinewa mutane bane daga ya bude baki kai kowa ne Allah ya tsine ma wata matar haka take wannan yaya Allah ya tsine muku haka wani uban ka ji shi yana tsine wa ƴaƴansa wannan ba daidai bane annabi sallallahu alaihi wasallama ba mai yawan la'ana bane sannan wala sakhaban fil aswaq ba mai kururuwa bane a kasuwanni ya ta ihu yana daga sauci annabi sallallahu alaihi wasallam baya wannan wato wani wani yana cewa shi kamar a ce ne da a tsaya a ta wannan bayani kawai in ka dunkule kace yafi kowa komai mai kyau kuma haka bane to amma me yasa me fa'idar a ta kawo waɗannan din saboda mu a koya mana baya kaza baya kaza don mu ma mu daina amma da za ka rufe bakinka ka ce duk abin da yake alheri ne hali ne mai kyau to duk duniya ba a yi dan adam irin manzan Allah ba sallallahu alaihi duk abin da yake mummuna ne da ake gudunsa to duk duniya ba a yi dan adam mai gudun mummunan abu ba irin manzan Allah sallallahu alaihi shikenan sai ka tashi daga karatun to amma tun da so ake mu dau karatu mu dau darasi shi da ake ta wannan dogon bayani a sai yana kaza yana kaza baya kaza baya kaza sallallahu alaihi wasallam sannan manzo sallallahu alaihi wasallam yace wala sakhaban fil aswaq wala yajzi bis sayyi'ati sayyi'a in an munana masa baya ramawa da mummuna ko in an munana masa baya ramawa da mummuna ya kwafe yace ka gani sai na rama annabi sallallahu alaihi wasallam bai taba haka ba wannan sai mu mutum ya ɓoye abu a zuciya an munana masa wani ya taɓa ɓata masa zai ce rabu da shi ai ya gani ko dai je je zai masa wani abu marar kyau ko kuma a ce shi ma canza masa mu'amala wata ran har a zo ana hazihi bi tilka tit for tat duk wannan annabi sallallahu alaihi bai san shi ba wannan yare ne na mutanen da ba su san girma ba baya wato saka mummunan abu da aka yi masa da mummuna walakin ya afu wa yasfah amma yana afuwa yana rangwame shi mai afuwa ne kuma mai rangwame ne wa kana la yada'u ahadan yamshi khalfahu baya barin wani ya tafiya a bayansa irin atake masa baya din nan ya zo a hadisi ingantacce a gashi ma ce wa kana la ko bai kawo shi anan ba ya zo a hadisi ingantacce yakan ce khallu zahri lil mala'ika ku bar bayana ga mala'iku ya zama cewa su suke ganin bayana su suke ba da kariya ku bar shi bayana baya san yana tafiya ana take masa baya haka in yana kan dabba baya san wani yana tafiya tare da shi kuma shi a ƙasa sai ce ko dai ka wuce gaba don ka nuna min wurin ko kuma ka zo ka hau ungoye ka kan abin hawa shi haka yake sallallahu alaihi wasallam sannan yake cewa وكان لا يدعو أحدا يمشي خلفه يوا وكان لا يترفع على عبيده sannan kuma baya ɗaukaka kansa akan bayinsa ma bawa da ya mallaka annabi sallallahu alaihi wasallam ya mallaki bawa amma annabi sallallahu alaihi wasallam wajen mu'amala baya daga kansa akan bawa mu yanzu ba bayin ne da mu ba yaro ne kawai mai maka aiki amma sai ka ga ba za ka ci abinci da shi ba ba zai zauna tare da kai ba za ka hira komai da shi ba kawai dole ya zama ƙasa kuma haka muke ba wannan halin ba irin na manzon Allah bane sallallahu alaihi wasallama la yatarafa'u ala abidihi wa ima'ihi da bayinsa mata shine ima'i jam'in ama fi ma'kalin wala malbasin wajen cin abinci ko wani abin sawa ma'ana zai sa irin abin da suke sawa zai ci irin abin da suke ci ya kira su kuma a ci abinci tare wani bawan Allah ya ga wani balarabe ana samun yanzu ko a al'adar larabawa ko da ne yanzu za ga haka kawai mai aiki a gidansa su kira shi a ci abinci tare da shi idan ba wai da mata bane wani a najeriya yana gani wata ya je ko haji ko umara ya ce dama su suna wannan abu eh haka ne ba wani abu bane mai wahala su mu a nan mutum da direbansa ko da yaron gidansa ba dai a zauna wuri ɗaya a ci abinci tare ba ko ko anan a zauna haka a ce bismillah shi ya isa ma a ce masa bismillah Allah kyauta na to sai ke cewa ina ne لا يترفع على أبيده في آه وإمائه في مأكل ولا ملبس ويخدم من خدمه yana hidima ga duk wanda ya masa hidima in ka taɓa masa wani abu na alheri sai ya rama in ka taɓa miƙo masa wani abu shi ma wata sai ya miƙo ma kawai saboda kada wata baiwa ta tabbata daga gare ka a kansa zai ƙoƙarin kai masa hidima shi ma ya maka ka taɓa gyara masa takalmi wata ne gyara maka ka ɗauko masa wani abu wata shi ma ɗauko maka wannan halin wato ko a ce wani ya ɗauki wannan wani ya ɗauki wannan ka samu wanda ya haɗa ko guda uku ma a cikin irin waɗannan halayen Allah manzo Allah sanar da wahala Allah madauki ya ba mu ikon koyi sai ce wa lam yaqul li khadimihi uffin qattu tunda yake a duniya bai taba cewa khadiminsa duk ya nuna kosawa ce kai wannan me yasa baka fahimta ne kamar wannan shine ma'anar ta asalin uffin muna fassara ko mu ce tir ba tir ake nufi ba misali ne kawai shi tir din abinda ake nufi da uffin shine tabajjuri kosawa da malal ka nuna wani ya ishe ka ka gaji da zama da shi ko ya yi maka abotaran ka ka nuna ka kasa haƙuri irin da wannan misali ka ce wai kai wannan kullun kashi ne da kai ne kullun sai an ga maka abu to wannan shi ma uffin ne to irin makamantan waɗannan annabi sallallahu alaihi wasallam bai taɓa gayawa khadimin sa sannan yace wa lam yu'atibhu ala fi'li shay'in aw tarkihi bai taɓa masa wata kalma ta zargi shine yu'atibu ya masa mu'ataba ala fi'li shay'in aw tarkihi akan aikata wani abu ko barin sa ba wannan an dauko shi daga hadisin Anas da yake bada labari cewa ya rayu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shekara goma a matsayin yaron gidansa amma bai taba ce masa me yasa ba kai abu kaza ba ko me yasa kai abu kaza bai taba gaya masa haka wa kana yuhibbul masakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana son miskinai wa yujalisuhum yana zama da su yaje ya zauna cikin miskinai yanzu a zamanin yanzu sai ga har wani piece of news ne ko wani sabon labari ne a ce ga an ga shugaban wata ƙasa ko wani gwamna ko wani sarki ya tsaya ma ya tattauna da talaka sai a ɗau hoton a ta bugawa a jarida kuma shi har yana yana tattaunawa da talakawansa ko ba ka ake ba yanzu shi manzo Allah sama da'iman haka yake zai je zauna cikin talakawa ya zauna cikin wato miskinai sannan wa yashhadu jana'izahu yana halartar jana'izarsu wala ya haƙiru faƙiran li faƙrihi baya wulaƙanta ko ya ƙasƙanta faƙiri saboda talaucinsa kana fi ba'dhi asfarihi a haka ne ko ai asfarihi ne wannan kuskure ne kana fi ba'dhi asfarihi fa amara bi islahi shatin yana so ya bada labari ne a cikin abin da yake faɗa din yace wata rana yana tafiya shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa'amara bi islahi shatin an yanka wata akuya ko tunkiya sai ya ba da umarnin a gyara ta in an ce a gyara bayan an yanka kaga da me za a kenan za a yi fiɗa ko za a gyara naman a yayyanka shi za a yi sauni duk dai abubuwa da ake bukata to me ya faru faƙala rajulun sai wani ya ce a cikin sahabbai alayya zabuha ni ne zan yanka وقال آخر ونيسي علي سلخها نيزن فيدي وقال آخر علي طبخها نيزن دفع فقال صلى الله عليه وسلم وعلي جمع الحطب نيكم نيزن تترو كلاري لذا أهول وتا نجي من ذا الله صلى الله عليه وسلم dan Allah kuna da shugaba in kana tare da shugaba kuna cikin al'umma sai shugaba yayi wannan me zai hana ku masa da'a hmm? ko abu aikin gayya shi ya karbi tebur ya fara kwashe kasa yanzu wani in zai wani abu sai ce a haba a kan wakalla da kanka a bar mutum ya yi abin da zai yi kowa lada yake so ya samu to ballantana shugaba ma na siyasa ko shugaba dai na al'umma zai wani abu sai ce a yau dan me za a bar shi ai ba a bari yayi ba a bar shi yayi babu abin da ke sa mutane su ga abin koyi a cikin mutum irin wannan halin yanzu akwai ido da za a ce mutane a zo a yi wani aiki sai shugabannin kowa ya zauna yana kallo wannan zai yi wannan zai yi wannan da lalace wani kuma a tilas ma zai yi ko ba ka ba amma da an ce an ga shugaban shi ya fara yi to ba wani kuma da zai zauna kowa tasowa zai sai yayi haka muke ko ba haka muke yau da haka babu hanya ta tarbiyyar mutane irin yin abu wato da koyi ta hanyar koyi to sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa alayya jam'ul hatabi fa qalu nahnu nakfika a'a mu mun isar maka sai suka ce mu ne za mu yi ka huta mun hutar da kai faƙala sai ce qad alimtu annakum takfuni ni na san kun isar mun za ku wadatar da ni ku hutar da ni walakin ni akrahu an atamayyaza alaikum amma ni bana so ne a ce na wani bambanta tsakaninku bana son a nuna cewa ni daban ne ku daban ne fa inna allaha yakrahu min abdihi an yarahu mutamayyizan baina ashabihi domin Allah ya baya son ya ga mutum yana wani fifi da kansa yana komar da kansa gefe sama da sauran abokansa ya zama ya yi fice da su ya yi bambanta daga an gansu dai a ce wannan daban yake Allah baya son haka shi kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a kullum yana inda Allah yake so a kullum baya inda Allah baya so haka yake sallallahu alaihi wasallam wa aqama wa qama sai kuma sai ko ya tashi wa jama'al hataba ya kuma wato tara su waɗannan kirare ya kawo aka yi amfani da su wal natruk hind ibn abi hala mu ji agolansa hind ibn abi hala dan yarwar khadija a dan dan dan khadija da ta zo da shi gidansa sunansa hindu hindu sunan maza ne sunan mata ne yawa nan namiji ne ba mace bace eh a larabci an ce hindu kai ma za ka iya sawa kanka hindu za ku sa yanzu da wahala ka ji mutum ya sa yassa a ɗansa ko hindu sai ya zama wani abin abin nan to wannan namiji ne dan khadija ne da ta zo da shi gidan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam agola to yace mu saurara mu bar masa zance mu ji irin yadda ya siffanta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wannan yau irin wannan sunayen suna da yawa kamar da a wurin mu ai muna da gambo ko akwai namiji gambo mace gambo da me kuma yawa irin su yalwa akwai yalwa namiji akwai yalwa mace to irin waɗannan sunayen haka su hindu suke a wurin laraba mu ko amma tunda ya shahara a matsayin mace za in kai wannan sai ya zama wani abin zance to sai ke cewa mu bar hindu bin abi hala yasifu lana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya siffanta mana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama qala hindu shi hindu yana cewa fima qala cikin abin da ya ambata كان رسول الله صلى الله عليه وسلم متواصل الأحزان النبي صلى الله عليه وسلم كل أتكين دموع يكي معنى yau wannan damuwa ta zo masa gobe wannan ta zo ba wai haka yake danne zuciyarsa yake kashe kansa ma'ana yake wa'al da kansa da bakin ciki ba haka ake nufi ba ana nufin Allah ya sanya masa rayuwar haka ta zo masa yau an jarabe shi da wannan gobe an jarabe shi da wannan yau ana cikin wannan sai wannan ya zo dan ya tarbiyyantu akan yawan yin haƙuri haka rayuwar ta zama masa yau wannan gobe wannan na abubuwan bakin ciki shine ma'anar mutawassil al ahzani sannan da'imal fikrati mai yawan tunani ne yanzu yana ta yawan tunanin yadda za a fita daga mas'ala kaza yadda za a fita daga mas'ala kaza laysat lahu rahatun bashi da hutu kullum a cikin wannan yake ko a cikin wannan wala yatakallamu fi ghairi hajatin baya magana in ba buƙatar yin magana haka zai zauna shiru da shi ba saboda ba shi da baki ba ba saboda bai iya magana ba ba saboda ba shi da fasaha ba ba saboda ba shi da balaga ba amma ba mai yawan magana ba zai faɗi abu saboda akwai buƙatar a faɗa in ba buƙatar a faɗa zai yi bakinsa alif ya shiru haka yake sallallahu alaihi wasallam qawilas sukuti mai tsawon shiru yaftatihu al-kalama wa yakhtimuhu bi ashdaqihi Allah madauki ya hore masa fadin yalwar wato gefen baki kuma tu mana yana bude bakinsa a wata riwayar yaftatihu al-kalama wa yakhtimuhu bismillah haka suka rubuta yawa yana bude magana yana rufe ta da sunan Allah yawa ya bude ta da hamdala ya kare ta kuma da hamdala har yanzu wannan kuma ashdaqihi jam'in shadq shine tsagin baki gefen baki yau to ma'ana yana bude maganarsa ba da tarafin baki ba yadda murya za ta daga da gefen baki ma'ana muryarsa kasa kasa shi da abin da ake nufi mun gane wani yau sannan a labi atrafi yau shine labi atrafi famihi ba wai da gefen bakinsa ba tsi wajen tsinin ba galibi yakan an ji an fi jin sautinsa saboda kada ya daga sauti sosai an fi jin maganarsa ma ta gefen baki inda shirka yake kun gane shirkai a shirku shine gefen baki nan idan hadisin mafarkin samarutu bin jindub da yake bada labarin zuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an nuna masa waɗanda ake musu azaba a wuta ba ma da labarin mai giba mai yawan ƙarya yadda ake sa wani abin nan almakashi daidai shidiƙaihi ba a keta haka kun tuna abin wato kalmar shidiƙai din nake so ku tuna yau sannan yake cewa wa ya takallamu bi jawami'il kalim in ya tashi magana yana magana ne da kalmomi kaɗan masu tarin ma'anoni kuma maganarsa kanat faslan daki daki shine ma'anar faslan baya ta kuɗe magana ka ji irin masu saurin bakin nan wanda kullum sai an tambaye shi me ma kace sai ya maimaita annabi sallallahu alaihi wasallam ba haka yake ba magana sa haka take in zai faɗi kalma to ita kadai zai faɗa ya faɗi ta bayan ta ya faɗi ta bayan ta baya saurin baki ratatatatata haka har a kasa gane shi sallallahu alaihi wasallam a la fudula fihi sannan kuma maganar sa babu wata bata da amfani shine la fudula fihi fudul shine abinda an faɗe shi saura ma'ana saura ne ko ba shi magana ta cika annabi sallallahu alaihi baya irin wannan zancen in ka ji yayi magana to mai amfani zai faɗa in ba ta da amfani ko dama baya yi shi baya magana da ba ta da amfani duk magana sa mai amfani shi to shine ma'anan wannan baya irin fudulul kalam wala taqsir babu kuma gazawa ma'ana babu gazawa wajen fidda ma'ana zai ma'ana zancen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kammalalliyar ma'ana zai fitar maka in yi magana to duk abin da yake so ya faɗa a fahimta a zancen zai bayyana mun gane sannan kuma ba za a rasa wani abu na ma'ana wanda za a ce ya gama maganarsa bai isar da shi ba in ya faɗa to zai faɗi komai da komai babu wuce iyaka sannan kuma babu gazawa shi ne ma'ana la fudula wala taqsir an fahimci wurin na'am ɗai sannan sai shi har yanzu ina ne ko yawwa ya ce har yanzu wala taqsir sai shi damisan shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mai saukin ɗabi'a ne shine damis ana cewa mutum damisal akhlaq a ce kana fulanu damisal akhlaq wani mutum mai saukin hali ne mutumin da mai saukin hali kowa zai iya mu'amala da shi ba tare da ya ga girman kai ba shi ake ce ma damis haka ake karantawa damis eh dalun da fataha mimun da kasaba eh damis a laisa bil jafi ba mai busasshen hali bane shine al jafi da ka taba shi zafin rai dane masa abu kai bana san wannan wala bil mahin kuma ba wulakantacce bane wani sai ka gan shi ko dai wannan ko wannan ba tsakaitawa ko ko mai zafi da yawa ko kuma wanda kowa ya rena shi to annabi sallallahu alaihi wasallam ba a rena shi kuma sannan ba mai zafi bane in kai mu'amala da shi sauki za ka gani amma kuma da kwarjinin da ba za ka rena shi ba an fahimci wannan a sannan yace har yanzu yu'azzimu an-ni'mata wa in daqqat yana girmama ni'ima wani abin alheri da aka yi masa to yana ɗaukarsa da girma yana godewa yana yabawa komai ƙanƙantar abin da kai masa sai ya ce jazakallahu khairan sai ka ji cewa i annabi sallallahu alaihi wasallam ya san kai masa la yadhummu shay'an baya zargin komai ya munana abu wajen sifa yace abu kaza mummuna ne shi ba mummuna abu yi zargi abu ba da zargi irin ya zargi wani ya zargi wani ko ya zargi ko ya ce kai yau zafin nan ba irin wannan abin da muke yi zafi yau yayi yawa mutum ya rasa ma yadda zai sa kansa duk ba a jin wani a bakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ai wannan kaman kai karar Allah ne ko shi ko duk abin da ba shi da fa'ida annabi sallallahu alaihi wasallam baya ko ce mutum ya rasa yadda zai ayyau wanka nawa ne saboda tsabar zafi shi dai fito ya faɗi maganar da ba ta da amfani ba manzon Allah bane sallallahu alaihi wasallam walam yakun yadhummu dawaqan to kun ji ko dandanan abinci baya zargi in ya dandana shi kai kai kai wannan bauri da yawa irin wannan abin ko shi baya yi in ya dandana ya ji zai iya ci ya ci ya ji bai masa ba ya aje shi ne abin da yake kuma ana fahimtar wannan daga fuskarsa daga abin da zai aikata ma yut'imu kenan ma'ana ma'ana la lam wa lam yakun yadhummu dawaqan ma yut'im ma'ana in dai ba zai ci abu ba shine ma yut'imu in ba zai ci ba to ba zai zarge shi ba in ya dandana shi ba zai ba shi kenan wala yamdahu kuma ba sai ya yabe shi ba ba zai ci abu kaza kaza ba zai ci kawai in zai ci sannan ma'ana idan zai ci abu zai ci in kuma ma ba zai ci ba to ba zai zarge shi ba ba zai yabe shi ba haka yake wala yuqamu haka ne ko na wala yuqamu li ghadabihi idza tu'rida lil haqq ba a iya tsayawa gabansa gaban fushinsa a tsare fushinsa idan aka tare gaskiya aka ɓata ran gaskiya aka ci mutuncin gaskiya shine idza tu'rida lil haqq bi shay'in aka taba gaskiya da wani abu hatta yantasira lahu har sai ya rama wa gaskiya abinda aka yi mata ma'ana idan aka taba gaskiya ransa zai ɓaci kuma ba wanda zai iya tsayawa gabansa in ya tashi da ɓacin ran wala yaghdabu li nafsihi amma ku ji in abin ya shafi kansa ne to baya fushi in shi aka yi wa ba zai fushi ba amma an taba Allah an taba addini to ba fa hakuri a wannan guri wala yantasiru laha baya neman rama wa kansa samahatan yana yin wannan ne don rangwame da kyakkyawan hali shine samahatan wa idza ashara ashara bi kaffihi kulliha in zai ishara baya yin haka ya nuna yatsa daya gaba ɗayan hannunsa yake ishara yake nuni da shi yace ayi dama sai haka ayi hagu sai haka haka yake ɗabi'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai kuna gani ko ma'ana in zai nuni to da tafin hannun gaba ɗaya yake nuni shine abin nufi sannan yace wa idza ta'ajjaba qalabaha in kuma abu ya bashi mamaki to yana juya hannun misali wannan ya akai haka irin dai wannan abu shine ma'anan qalabaha kun ga ma'ana sai ya juya hannu yawa in abu ya bashi mamaki sai ya juya hannu yawa in kuma zai ishara sai ya nuni haka qalaba hani haka za karanta qalaba ba qallaba qalaba wa idza ta'ajjaba qalaba wa idza ghadiba in kuma ransa ya bashi yayi fushi a araba sai kau da kai wa ashaha ya karkata wan qabada sai ya takure ma'ana a ga fuskarsa ta damu shine ma'ana in qibadu sai a gani a fuskarsa cewa yana cikin damuwa ya takoye asalin in ibadi mana in ziwa'i mana ka ga damuwa haka a fuskarsa irin sai ɓaci wa idza fariha idan kuma farin ciki ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cikin farin ciki ghabba tarfahu sai rinsa idanunsa alamar yana cikin sakin fuska da farin cikin sa kenan shine haka yake sallallahu alaihi wasallam jullu dhahikihi attabassumu mafi yawan dariyarsa murmushi ce wannan mun yi a baya ko wayu haka ne ko wayaftarru haka za karanta wayaftarru shiddar akan ra'un take eh wayaftarru an misli habbil ghamami idan yana dariya yaftarru ay yakshifu wa yubdi da tabassuminsa ma'ana murmushinsa shine ya bayyana shine ma'anan ya fitaru yubdi ya bayyana an wani abu wanda yake misl habbil ghamami kai ka ce kwayar kankara ce mai zubowa ƙasa ice block wanda ake in ana darba mai saukowa daga sama idan ana wurin sanyi mun da san irin ice da take saukowa in ana ba wadda ake mana irin ana ruwan sama ba irin ta kasar turai ya take ba farakal take ba to haka haƙwaran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suke shine abin da yake nufi ma'ana in yayi murmushi ya buɗe baki abin da yake bayyana shine ma'anan yaftarru ai yubdi yana budewa ya yaye wani abu fari da za a ganshi kal misl habbil gamami kamar ƙwayar kankara da take saukowa algamam nan ana nufin ai gajimare yau to abin da ake nufi Allah sa an fahimci wurin za mu iya ku gamawa sauran minti goma haka ne ko minti goma ba zai isa ba ko to ya zame ba za a yi haka gaba ɗaya kawai ko a haƙura da ɗaukar ko kuma a sake ɗaukar mu gama shi dai zai fitin don ba mu sani ba ko wani udurin ya hana saura mako ɗaya ne kuma shike na sai ramadan yi mu kuma da damar mu gama ne ai sai mu huta ko na eh to ai dama ina takaitawa akwai wasu abubuwan da ina so in faɗa din na haƙura na haka ne dama to a samu a tsayin zuwa ƙara sa mako mai zuwa amma muna da ai mun aka ko ta lahadin kafin azumi yau 22 ko eh ran 28 a'a sai dai da tara ana la'alla ana gobe ko ana jibi azumi ko to ba laifi a kammala wannan lokacin ne insha Allah ai ni na faɗi wannan ne amma inda damar da za a yi lahadin ai wanda a yi lahadin yadda aka saba ko ni ne ce in ma babu lahadin saboda na sa ran yau akwai tafiya to alhamdulillah tun ba a tafiyar ba da iya sati ɗaya ne lalla bai ishe mu ba kaga to za mu nemi wata rana ɗin amma tun da akwai lahadin za ta sake zagayowa gwanda mu bari lahadin sai mu kwana da kwaɗayi na a ce yau ɗin mai sallama yau amma ba zai yiwu ba bai mu je mu ƙara ko kalma kaɗan ne sai ce wa kana يخزن لسانه إلا عما يعنيه manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yakan taskace harshensa ya ɓoye shi shine ma'anar ya khuzini ma'ana harshensa yana ɓoye a cikin bakinsa ma'ana me ake nufi ba zai ce komai ba illa amma ya anihi sai dangane da abin da ya dame shi idan abu bai dame shi ba sam sam za a yi a gabansa bai ce komai ba ruwansa ba cikin abin da zai sa baki a sannan yu'allifu ashabahu wala yufarriquhum daga cikin halayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine yana hada kansa habbansa baya rarraba kansu duk abin da zai hada kansu shine aikin sa yu'allifu yana hada kansu daga ya ga akwai wata alamar tsama tsakanin wani da wani yana hanga zai fahimta zai sa baki kuma a gyara baya barin a samu rabuwar kai wannan yayi can wannan yayi can sallallahu alaihi wasallam yukrimu karima kulli qaumi yana girmama babban mutum ɗin kowace ƙabila duk mutumin da ake girmama shi a cikin mutanensa to annabi sallallahu alaihi yana girmama shi ba taba zuwa da wani babba mutane suna girmama shi a tsakaninsu shi kuma ya wulakanta shi ba ai hanya ce ta samun karɓuwa a gun mutane in suna girmama shugabansu kai ma ka girmama shi ko kuma ba faɗuwa ba ce yanzu me yasa annabi sallallahu alaihi wasallam in ba ku manta ba mun karanta a baya yadda lokacin da ya rubuta wa abin nan shugaban kiristoci hirakul da ya rubuta masa takarda me yace ila hirakul azimar rum azimin rum haka rubuta masa yace shugaban rumawa har malamai suke cewa wannan ya nuna idan mutum zai magana da shugaban wata ƙasa to irin abin da aka saba kiransa da shi na girmamawa shi ma ya faɗa inda annabi sallallahu alaihi wasallam zai faɗa wa shugaban kirista ya gaya masa a rubuce to kai ma yanzu karka ce ka yi bambadanci ka nuna san duniya dan a gaban shugaban ƙasa ka gaya masa kalma ta girmamawa ai tunda al'umma tana girmama shi kai ma wajibi ka girmama shi sai ka faɗi kalmomi irin da ya dace da shi in ana cewa ranka ya daɗe ka ce ranka ya daɗe in ana cewa your highness ka faɗa your excellency ka faɗa shine abin da ake nufi a sai ke cewa har yanzu wa yukrimu yawa wa yukrimu karima kulli qaumi wa yuwallihi alaihim in kuma ya tashi shugabantar da wani a cikin wannan mutanen to shi zai sa wannan mutumin da suke girmamawa sai ba shi shugabanci kaga shikenan ba zancen a samu matsala mutumin da ya saba shugabancin mutane da a jahiliya da suka musulunta annabi sallallahu alaihi wasallam sai dauki shi din dai sai dora akan mutane ai kun ga cin nasara bai yi hasara domin gudun kada a baiwa wani shugabancin ba a bashi ba sai a samu matsala kila ma ya fasa addini ko mun sai da shugabanci yake a zuciyar dan adam to sai ce wai walli alaihim wa yuhadhdhiru nas annabi sallallahu alaihi wasallam yana tsoratar da mutane yakan musu gargadi cewa ku guji kaza ku guji kaza wa yahtarisu minhum kuma yana kiyaye kansa daga gare su ma'ana yana tsoratar da su kuma shi kansa yana kiyayewa ya toshe duk wata kofar da za a yi masa abin da ba daidai ba me ake nufi idan mutum yana shugabancin al'umma yana da kyau duk kofar da za ta sa a ci mutuncinsa to shi kuma ya nisance ta kada ya ba wa mutane kofar da za a rena shi kada ya baiwa mutane kofar da ba wai ana nufin ya wani girman kai ba a'a kada ya tsokani wani ta hanyar yi masa rashin adalci domin rashin adalci babban abu ne da zai sa wani ya zagi mutum ko ba ka bane to in baka son ku a ci mutuncinka ka tsaya akan adalci ka tsaya akan abin da ke shine daidai to annabi sallallahu alaihi wasallam yana kiyayewa wa yahtarisu minhum min ghairi an yatwiya an ahadin minhum bishrahu a wata riwayan hadda karin bishrahu wa khuluquhu ba tare da ya tarewa wani daga cikin su a sakin fuskarsa ba shine bishrahu bishra kasa kasara abba'un shinin kuma da sukuni bishrahu shine sakin fuska walwala ba tare da annabi sallallahu alaihi wasallam ya gimtsa fuska ya daura fuska ya hana wani ya ga walwala a fuskarsa ba mun gane ku ya tafaqqadu ashabahu haka yake bibiyar sahabbansa yau in bai ga wannan ba sai a ina wani ne kwana biyu fa ban ga wani ba a je a binciko ko ba shi da lafiya ne wannan yana da kyau ina wani ne ina wani wannan domin zai sa wannan din ya ji an damu da shi kuma wannan yana ƙara ƙauna tsakanin mutum da shugabansa wa yas'alun nasa amma fi nasi yana tambayar mutane kuma dangane da abin da mutane suke ciki ana cikin wahala ana cikin tsanani ana cikin tsada ta kayan abinci me yake gudana a kasuwa me yake gudana a wuri kaza a unguwa kaza ana kaza annabi sallallahu alaihi wasallam yana tambaya wai me yake faruwa ne saboda shine mai shiryar da mutane shine mai gargadin su ya kamata ya ji labarin abin da ke gudana an manci abu sannan to a lokacin yayi ko saura biyu a ina ne wa yuhassinu hasana yana kyautata mai kyau mana in abu mai kyau ne yana cewa mai kyau ne wa yusawwibuhu kuma ya ce daidai ne yau wa yuqabbihu alqabiha wa yuhinuhu yana munana mummuna ya ce abu kaza ba shi da kyau sannan kuma ya nuna kaskancinsa da wulakancinsa shine wa yuhinu mu'tadil al'amri lamarinsa kullum matsakaici ne ghaira mukhtalifin ba mai yawan ba mai sabani ba mana baya san ai ta sabani da shi yau zai faɗi abu maganarsa ta tsaya ne ba tsayawa ai ta musu sannan la ya gafulu baya gafala daga lura da mutane da mu'amala da su makhafata an yaghfulu dan tsoron kada mutane su ma su gafala aw ya mallu ko su kosa dan haka yana kula in wani abu ne ma ana zaune zai dauke hankalin mutane to yana kula da shi shine baya gafala daga wani ya zo da alama zai dauke mana hankali to yana kula da shi zai ce a dakatar da wani sai mun gama hmm? yanzu misali yanzu ana karatu daga wani abu ya faru ana gyaran wani abu sai ga duk hankalinku ya koma kan kallon mai gyaran ne kuma ka bani irin wannan aina faruwa to annabi sallallahu alaihi irin wannan abu ya faru yana dakatarwa ko a fasa abin saboda hankalin mutane ya tsaya wurin ko kuma a ce mutanen su kau da kansu su rabu da mai abu yayi abin sa shine da duk abin da zai zo dai ya dauke hankalin mutane annabi sallallahu alaihi wasallam ba gafala baya barin su haka sannan sai ce li kulli halin indahu atad kowanne hali a wurinsa yana da kintsinsa shine atad atad ana nufin udda shiri tattali duk wani hali annabi sallallahu alaihi wasallam yana da shiri a kansa ba a masa bagtatan haka yana kallon abu zai kintsa mene zai zamu yi idan abu kaza ya faru kun ga wannan kuma tsari ne ɗan nan yana nuna kaifin kwakwalwa da iya shugabanci in kana jagorancin mutane ya zama kai ne ahead of them kana riga su tunani ba kullum sai an maka tunani sannan za ka yi ba a kana hango abubuwa shine ma'anan kintsawa komai kafin lokacin sa ya zo to duk abin da ya shafi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbai a kowane lokaci duk halin da ake ciki a cikin shiri yake kowane abu yana da shirin sa yana da uddarsa wala yuqassiru anil haqqi baya gazawa daga gaskiya wala yujawizuhu ila ghairihi kuma baya tsallake gaskiya zuwa abin da ba gaskiya ba a kullum tare da gaskiya yake baya barin gaskiya ya tafi wurin abin da yake ƙarya ne ko abin da ba daidai ba ko zalunci ko rashin adalci sallallahu alaihi wasallama to nan din ya kamata mu tsaya malam da ya kai mu mako mai zuwa sai mu karasa gaba ɗaya ya zama shikenan bi idnillahi ta'ala mun kawo ƙarshen wannan littafi muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya sa mu kai lokacin karasawa din da lafiya da imani Allah kuma subhanahu ta'ala ya ƙara mana ilimi mai amfani Allah ya ƙara taimakonmu da tabbata akan addininsa wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك